الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafin masalik na ashaykh abdulrahman ibn muhammad ibn askarin al-maliki baghdadiyu rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama bayani kan abin da ya shafi hukumce-hukumce na taimama a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi wato daga fasali wanda yake bayani akan hukumce-hukumce na jini na al'ada na'am
bismillahirrahmanirrahim fasalun la hadda bi aqalli al-hayd kan nifasi wa aksaruhu 15 yawman كمشهور أقل الظهور فصل rabewa baina ma mada wa ma ya'ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayanin abubuwan da suke da alaƙa da jini na al'ada da kuma alama ta tsarkaka da sauransu malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce la hadda li aqallil hayd wato babu iyaka ga mafi ƙarancin lokacin jini na al'ada kan nifasi kamar yadda babu iyaka ga mafi ƙarancin jini na jini na biki wato jini na al'ada wajen abin da ya shafi iyakai shi ta ƙasa kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku wato baya da iyaka ba za a ce ba alal aƙalli jini na al'ada idan ya zo wa mace shine sai ya zama toyomin walaila ne yini da dare guda ko a ce sa'at babu mafi karanci zai iya yiwuwa ya zama to 'yan mintuna ne idan ya so mata ya ɗoke za ta yi wanka ta ci gaba da sallata an gane ko shine babu iyaka wajen abin da ya shafi ƙasa aƙallul haidi wato mafi karancin jini na al'ada ba shi da iyaka to amma kamar yadda ya zo cikin littafin wato aqrabu cikin littafin aqrabul masalik wato shi yana bayani akan wato aqallul haidi shine dufa tunkudowa jini ya tunkudo wannan shine aqalluhu wanda wannan yana wajibta mace ta yi wanka idan ya doki kan nifasi malam ya ce tamkar hukuncin jini na biki wanda shi ma babu iyaka ga mafi karancinsa wa aktsaruhu khamsata ashara yauman kama shuhuri aqalli duhuri wa aktsaruhu wato kwanaki mafi yawa game da abin da ya shafi jini na al'ada shine khamsata ashara yauman kwana goma sha biyar shine wannan aktsarul hayd wato mafi yawan kwanaki na jini na al'ada shine kwanaki goma sha biyar ka mashhuri aqallin nifasi wato tamkar mafi shaharar karamcin ka mashhuri aqalli dhuhri ko tamkar mafi shaharar karamcin wato tsarki idan jini na al'ada ya huce wa mace ya zamanto ta yi sati guda ta ga jini bai ɗoke ba ta huce kwana goma jini bai ɗoke ba to idan ta yi kwana goma sha biyar jini bai ɗoke ba to daga wannan rana za a je a nemi magani ne wannan almubtada kenan wanda ba ta taɓa yin jini na al'ada wannan shine karo na farko da ta fara yin jini na al'ada to in dai jini na al'adanta ya fice kwana goma sha biyar yanzu sai dai a nemi magani shine akasarul haidi mafi yawan kwanaki na jini na al'ada shine kwanaki goma sha biyar baya huce kwana goma sha biyar to kuma wannan shine mafi shahara cikin zantuka na malamai na abin da ya shafi karancin tsarki ma'ana a tsohurun lazi bainar da maini tsarki wanda mace za ta yi shi tsakankanin jini na al'ada guda biyu jini na al'ada wanda ya huce da kuma wanda zai zo mata a gaba alal aƙalli shine a samu kwana goma sha biyar idan ya zama bai kai kwana goma sha biyar ba to wannan addamu sani allazi ataha kana wato mulaffaqan ila addami allazi ataha qabla zalika wato jini na biyu wanda ya zo mata in dai har tsakankanin bai kai kwana goma sha biyar ba to za a haɗa shi ne da jinin da ya zo mata kafin wannan tsarki ya zo mata shine wancan jini na al'ada na farko kenan kamar yadda za mu yi bayani a gaba aƙallu ɗuhuri shi ne hamsata ashara yauman aksaruhu la haddali aksarihi wata za ta iya yin kwana ashirin da hudu tana alwala tana sallah tana azumi mijinta yana amfani da ita a cikin kowane wata wata za ta iya yin kwana ashirin da uku wata za ta iya yin ashirin da biyar wata za ta iya yin ashirin da shida bayan da baya kamawa na'am
وتعتبر المبتدعة بأترابها بأترابها yawa wata atabiru وتعتبر المبتدعة بأترابها فإن تجاوزتهن fa'in tajawazat fa'in تجاوزت- tajawazat فإن تجاوزتهن فإن تجاوزتهن فروا- فري- فري- فرواية.
ابن القاسم مم.
في المدونة تتمادى إلى أكثره مم.
وابن وحد Mm.
تستزهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز أكثره Mm.
وروي عن ابن زياد عن ابن ز- زياد نعم تقتصر على أوائدهن to shi kenan wa ta'tabiru al-mubtada'atu bi atrabiha al-mubtada'atu mace wanda take farin jini na al'ada wanda ba ta taɓa bayin jini na al'ada wannan shine karo na farko budurwa wanda ta balaga yar shekara tara abin da ya sama da shekara tara shekara goma shekara sha ɗaya sha biyu idan jini ya zo mata wanda kuma shine karo na farko zo matan da yayi ta'tabiru bi atrabiha tana lura da sa'annin ta tsare kunta ma'ana atrabiha aqrani hafiz sinni wato tsare kunta a shekaru sa'annin ta yan mata budurwoyi wanda suka fara yin jini na al'ada daga cikin ƙawayenta to sai ta lura da su shikenan idan jini na al'ada ya zo mata a karo na farko to yanda ya kamata shine za ta tuntubi ɗaya daga cikin ƙawayenta wanda ta yi jini na al'ada kafin ita ta yi ta ce mata kwana nawa kika yi in ta ce misali ta yi kwana biyar kuma ta tambayi sobarta ita ma ta ce mata kwana biyar ta yi a cikin ƙawayenta ta samu mata biyu ko mata uku wanda sun riga ta jini na al'ada kuma duka suka ce mata kwana biyar biyar suka yi to yanzu ita ma sai ta yi lissafi kawai sai ta lura da waɗannan tsare kunnata To, idan ya zamanto jinin na al'ada da ya zo mata ita wannan almubtada ɗin, ƙawayenta suka ce mata kwana nawa nawa suka yi, kwana biyar biyar ko, to ita da ya zo mata sai a kwana hudu kawai sai ya ɗoki. To, kaga wannan alhamdulillah la kalama, ba wani zance a kanta, za ta yi wanka ne ta ci gaba da ibadata. To, yanzu idan jini ya zo mata kuma ya huce kwana biyar shine ya ce fa'in ta ja wa hunna. idan ita wannan matar da jini ya zo mata yanzu adadin kwanakin da ta yi na jini na al'ada ta gitta ta kere sauran sa'annin nata ga baki ɗaya su kwana biyar ne suka yi kuma yanzu ta shiga kwana na shida amma jini na al'ada ita bai ɗauke mata ba to yaya hukuncin ta yake malam ya ce farwa ya tubni liƙasimi fil mudawwanati ta tamada ila aksarihim wato riwaya ta abdurrahman ɗan ƙasim ɗan khalid ɗan junada al-misri allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato abdurrahman ɗan ƙasim ya ce filmudawwana a cikin littafin almudawwana tulkubura ta tamada ila a katsarihi ya ce za ta zarce ne kawai ta ci gaba da lissafi har ya zuwa a katsari lahaid wato mafi yawan adadin kwanaki na jini na al'ada shine kwana nawa kwana goma sha biyar yawwara idan ya zamanto su sa'anninta kwana biyar biyar suka yi ko to yanzu ita idan jini ya huce da ita ta ga jini bai tsaya baran kwana na shida to yanzu kawai lissafin da za ta yi shine za ta yi ta lissafi har ya kai kwana goma sha biyar duk radda aka ce ta yi kwana goma sha biyar kuma jini bai ɗauke ba to tun daga wannan rana ta zamanto mustahada mai jini na cuta shikenan sai ta gaya wa mahaifiyarta ta gaya wa babanta ita kuma a ji a nemo mata magani saboda ba ta da lafiya wannan ba jini bane na al'ada na'am warawabun wahabin to wannan shine abin da al'imam abdulrahman ibn al-qasim wato ya fahimta game da abin da ya shafi fatawoyi na magabata kamar yadda muka ce a karatu na baya abdulrahman ɗan qasim ya zauna ya yi karatu a wajen al'imamu malik tsawon shekara ashirin yana karatun fiƙihu a wajen al'imamu malik to shi ma wannan abdullahi bin wahab al-misri ɗaya ne daga cikin jigajigan ɗaliban al'imamu malik wanda su shi ma dai mazaunin egypt ne an gane ko to abdullahi bin wahab shi kuma ma'ana warwa bin wahabin ba warwa bin ba ibnu yawwala saboda shine fa'ilin warawabun wahabin abdullahi dan wahab shi kuma ya rawaito cewa tastadhiru bi thalathati ayyami wato za ta yi istizhari ne za ta zauna ne ba tare da ta yi sallah ba ba tare da ta yi azumi ba ba tare da ta yi wanka ba kwanaki guda uku shine za ta yi istizhari na kwanaki guda uku akan adadin kwanakin na ƙawayen nata da suka gaya mata malam tujawiz aktsarahu matuƙar dai bata huce kwanaki goma sha biyar shine matuƙar bata huce ba wato mafi yawan kwanaki na jini na al'ada to ana abin da yake nufi yanzu da suka ce mata kwana biyar biyar duka suke yi ko to shi abdullahi dan wahab yana ganin cewa idan ta huce kwana biyar jini na al'ada bai ɗauke mata ba yanzu kawai kwanaki uku za ta ƙara kwana takwas kenan to da ta ce ta cika kwana takwas jini na al'ada bai ɗauke mata ba to daga wannan rana ta zamanto hiya mustahaba ba mai jini na al'ada ba ce mai jini na cuta ce shikenan sai a nemi magani yanzu ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta wannan shine ra'ayin abdullahi bin wahab ya ce matuƙar dai ba ta huce kwana sha biyar ba to shi kuma wannan idan ta tambayi ƙawayenta misali ɗaya daga cikin ƙawarta ta ce ai ta jini tun da a farko ma da ta yi kwana goma sha uku ta yi tana jini ita ma sobarta ta ce kwana sha uku ta yi ita ma ta ce kwana sha uku ta yi kaga idan ta ƙara kwana uku ya koma kwana nawa kwana sha shida to ba za ta ƙara wannan kwanakin guda uku ba kwana biyu yanzu za ta ƙara saboda idan ta ƙara kwana uku jawa za ta aksar alhaidi ta huce mafi yawan adadin kwanaki na jini na al'ada to yanzu shi kenan sai ta ƙara kwana biyu ta cike kwana goma sha biyar idan jini na al'ada ya ɗauke mata falillahi alhamdu idan kuma jini na al'ada bai ɗauke ba yanzu hukuncin ta tamkar hukuncin mace wanda take mai jini na cuta ce wannan ba zai hana ta ba sallah ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ba idan mace tana da kwai aure mijinta ya je ya take ta da sauransu saboda jini ne na cuta ba jini bane na al'ada na'am warawa ibn ziyadin taqtasiru ala awaidihinna shikenan ibnu ziyad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yo warwiya ko warwiya an ibn ziyad an rawaito daga wajen ibnu ziyad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi kuma yace taqtasiru ala awaidihinna to wannan matar za ta takaita ce wato za ta takaita ne ala awaidihinna akan al'adodin tsare kunta ma'ana ala awaidi atirabiha hinna ɗin nan damirin yarju ila a tarabiha wanda ya bayani a baya za ta taƙaita ne akan al'adodin sa'anninta wato shi ibn ziyad yanda yake gani idan mace mubtada ce shikenan ta tambayi ƙawayenta kwanaki nawa suka yi kowace ta ce kwana biyar biyar to ita ma dillar da ta cika kwana biyar idan jini bai ɗauke ba kawai wanka za ta buga ta ci gaba da sallarta idan cikin ramadana ne ta ci gaba da azuminta kuma sai ta gaya wa mahaifiyarta ta gaya wa babanta a nemo mata magani an gane ko shi baya ganin za a yi istizahari abdulrahman dan kasim shi yana ganin cewa za a huce har kwana goma sha biyar abdullahi bin wahab shi yana ganin cewa bayan ta yi lissafi da kwanaki na tsare kunta in ya huce hakanan za ta ƙara kwana uku ne ibnu ziyad shi kuma ya ce ba wani zancen istizahari kawai in dai ta huce kwanaki na tsare kunta kawai wanka za ta yi shi kenan sauran kwanakin da za su biyo baya wannan jini ne na cuta ba jini ba ne na al'ada kenan yanzu muna da kwai salasatu aqwalin fi hadhihi almas'ala wato muna da kwai fatawoyi guda uku a mas'alar abin da ya shafi mace wanda take mai jini na al'ada wanda shine karo na farko wanda ya zo mata an gane yawwara na'am
وفي مجاوزة المعتادة عادتها روايات ثم هي مستحاضة وهي مستمرة الدهارة to shikenan to wannan kuma bayan ya gama bayani akan abin da ya shafi almubtada'a saboda dama mata kashi uku ne akwai almubtada'a akwai almu'tada akwai kuma alhamil to yanzu yayi bayani akan almubtada'a da kuma maganganu na malamai akan ta sai kuma almu'tada almu'tada ita ce wanda dama jini na al'ada ta taɓa yin shi ba shi bane karo na farko wannan ba shi bane karo na biyu ba shi bane karo na uku watakila ya tafi shekara uku tana jini na al'ada ko tafi shekara hudu tana jini na al'ada to shine ce wa fi mujawazatil mu'tadati adata hariwayatun to cikin inda mace wanda take mai jini na al'ada wanda ta saba yi dama ba wata na farko bane ba gani na farko bane ba na biyu bane ba na uku bane to inda ta ƙetare al'adarta ta huce al'adarta ta saba a kowane wata ta yi kwana shida shikenan zai kawai a wannan watan kawai da ya zo sai ta huce kwana shida ma'ana jawaza ta adata ha ta ƙetare al'adarta ta kwana shida to ya za a yi malam ya ce riwayatu wato an yi riwayoyi ma'ana ikhtalafa ulama fi hukumiha malamai sun yi sabani a cikin hukuncinta al-imam ibn rushd Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin al-muqaddimat nashi wato ya kawo maganganu har guda shida na malamai akanta magana ta farko wanda ita ce tafi shahara a bakunan malaman malikiya wanda tun daga littafi na ƙasa har zuwa wato littattafai manya-manya za a ga su suka fi shahara tun daga risala tun daga wato mu ɗauka tun daga akhdari na mu ga cewa idan mace wanda take mai jini na al'ada ita ma kashi biyu ce wanda take mutada ce imma an takhtalifa adatuha amla kamar yadda mai iziya ya faɗa imma dai ya zamanto al'ada tata tana sabawa ko kuma ba ta sabawa misali a wani watan ta yi kwana biyar a wani watan kwana shida a wani watan kwana hudu kaga wannan takhtalifu adatuha al'adarta tana sassabawa a wani watan kwana shida a wani kwana hudu a wani kwana uku agala tastaqirru bi magnan an gane to wannan ita idan ta kai kwana shida shine aktsaru adatiha kenan ko to injini bai doke ba ra'ayi na farko wanda shine ya fi shahara a bakunan malaman malikiya shine za ta ƙara kwana uku a kai kenan wani watan tana kwana hudu wani tana kwana biyar wani kwana shida to yanzu wannan watan da ta yi kwana shida jini ya kasa ɗokewa to yanzu kwana uku za ta ƙara ya kai kwana tara idan ya kai kwana tara shi kenan sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi in lokacin azumi ne kuma mijinta zai iya takarta wannan shine ra'ayi wanda yake mafi shahara cikin ra'ayoyika na malamai ko to kuma akwai ra'ayi na biyu wanda shine idan ta wuce al'adar tata a kowane wata da tana kwana shida yanzu wannan watan da ta zo kawai sai ta wuce kwana shida to yanzu za ta ƙara kwanaki uku idan ta ƙara kwana uku mustahabbi ne ta yi wanka an gane ko ta yi wanka mustahabbe ne ta ci gaba da sallata ta ci gaba da azumi amma mijinta ba zai take ta ba za ta yi haƙuri kuma har kwana sha biyar idan wannan jini kafin ya kai kwana goma sha biyar ya tsaya shikenan kuma yanzu wajibi ne ta yi wanka idan da aka ce jini ya kai kwana sha biyar bai tsaya ba to rannan wajibi ne ta yi wanka idan ta yi wanka sai ta ci gaba da ibada ta kuma mijinta ma zai iya zuwa mata a wannan lokaci wannan shine magana ta biyu magana ta uku akwai malaman da suke ganin cewa radda aka ce jini ya zo mata to idan ta yi lissafin kwana shida nan da ta saba yi to in dai jini bai ɗauke ba a wannan ranar za ta yi wanka ta ci gaba da ibadar ta azumi sallah amma mijinta ba zai take ta ba har sai ta kai kwana goma sha biyar an gane ko idan ta kai kwana goma sha biyar in jini ya ɗauke a wannan tsakankanin to shi kenan ashe dama wannan jinin da ya zo mata daga kwana shida zuwa kwanakin da ya ɗauke wannan jini ne na al'ada to wannan sallah ɗin da ta yi da azumin da ta yi wannan baya da matsala idan kuma ta kai kwana goma sha biyar jini bai ɗauke ba shi kenan za a gane cewa wannan jini ne na cuta tun daga kwana shida na har ya zuwa kwanan wannan guda tara da ta yi duka har zuwa kwana sha biyar kenan duka wannan jini ne na cuta to shi kuma mijinta sai a bashi haƙuri saboda haƙƙin shi da ta danne mishi tsawon kwana tara ba ta bari bai kusance ta an gane ko to ga sunan dai maganganu kusan guda shida ibnu rushd ya kawo cikin littafin al-muqaddima cikin sa shi yasa ya ce riwayatun wanda mu kuma yawanci a cikin littattafan namu za mu ga wato fi mujawazatil mu'tadati adalaha tastadhiru bi thalathati ayyamin thumma hiya mustahadatun wannan shine abin da yafi shahara ra'ayi na farko kenan thumma hiya mustahadatun sannan kuma ita wannan mata mai jini ce na cuta bayan ta aikata abin da malamai suka ce ta aikata an gane yanzu idan ta huce waɗannan kwanakin nata na al'ada da ta saba yi idan ta ƙara kwana uku to in dai jini bai ɗauke ba shi kenan kawai mai jini ce na cuta a ra'ayi wanda ya fi shahara kenan cikin bakunan malaman malikiya na'am wahiya mustamirratu dahara to ita za ta ci gaba wato za ta shuɗe a matsayinta na tsarkakakkiya ce za ta yi sallah za ta yi azumi idan aikin hajji ta tafi aikin hajji za ta yi tsawafi ga ɗakin Allah za ta yi tsawaful ifada bayan ta gama mijinta zai iya kusantar ta duka dai abubuwan da mace wanda ba ta cikin jini na al'ada za ta aikata su saboda ita yanzu ba mai jini na al'ada ba ce mai jini ce na cuta illa an ta kona mu
تعمل على ما تقدم عند تغير الدم بعد دهر فاسد to shikenan illa an ta kuna mumayyizatan sai dai in ta kasance alarammiya ce shine mumayyiza sai dai in ta kasance maluma ce wanda za ta iya bambancewa baina damil haidi wa ghairihi wanda za ta iya bambancewa tsakankanin jini na al'ada da kuma jinin da ba na al'ada ba ita ce mumayyiza kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya gaya wa na Fatima bintu Abi Hubaysh kamar yadda yake cikin sunan na Abi Dawud anna Fatima binta Abi Hubaysh radiyallahu anha kanat tustahadu فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيضة دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق wato hadisin na na Fatima bintu Abi Hubaysh wanda kuma a cikin Bukhari akwai hadisin na na Aisha wanda ita na na Fatima bintu Abi Hubaysh wato tana jini na al'ada Ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace da ita to na na Fatima abinda zan gaya miki jini na al'ada dai jini ne baki-baki wanda mata malamai suke gane shi to idan har irin wannan jinin ne kika gani ba jini ba ne wanda yake jajjawur to sai ki daina yin sallah ki daina yin azumi amma idan ya zamanto wanda ya zo miki kika ga cewa jini ne jajjawur to yanzu ba za ki daina sallah ba sai ki wanka ki ci gaba da sallar ki saboda wannan wata jijiya ce a jikinki ta cire wato wannan kenan idza kanat mumayyizatan bayna damil hayd wa ghayrihi to fata'amalu shine ce fata'amalu alama taqaddama wato tana yin aiki kan abin da ya gabata a baya inda taghayyurud dami lokacin da jini ya canza da tuhurin fasilin wato bayan tsarki wanda yake mai rabewa tsakankanin jini na al'ada na farko da kuma jini na al'ada wanda ya zo mata an gane ko to wannan haka za ta yi wato idan alaran ya ce kawai abin da za ta yi lissafi da shi za ta yi lissafi da tagayyurin dami canjin jini idan jinin kamar shi ta canza to shi kenan ta fita daga jini na al'ada ta shiga cikin jininta na cuta hallo idan ya dawo irin kalar shi na da irin jini na al'ada shi kenan ta dawo jini na al'ada sai kuma ta ci gaba da daina yin sallah ta ta daina sallah ta daina azumi har wannan kalan jinin ya tafi wani kala ya zo shi kenan haka za ta yi to amma in ya zama to ba alima ba ce laisa ta arifatan la tumayyiz bayna damil hayd wa ghayrihi to shikenan za ta yi aiki ne da abin da ya gabata a baya na cewa in ta huce adadin kwanakinta na al'ada za ta ƙara kwana uku sannan kuma kawai sai ta yi lissafi da cewa ita mai jini ce na cuta wannan jini na cuta ba zai hana ta ba ta yi sallah ba zai hana ta ta yi azumi ba ba zai hana ba mijinta ya je ya kusance ta idan yana buƙatar ya kusance ta na'am ومن تقطع دمها فإن كان الثاني بعد دهر تام فحيض معتنف وإلا فهما حيض فتلفق حتى تبلغ أكثره to shikenan waman taqatta'a damuha dukkan matar da jininta ya yanyanke wato ya gaggabce at-taqattu wato shine jini ne da tana yin shi kwana shida a jere yanzu wannan kawai da ya zo mata da ta yi kwana biyu kawai sai jini ya ɗoki ta yi wanka ta ci gaba da sallah to fa in kana tsani idan jinin na biyu wanda ya zo mata ma'ana fa in kana damul ladhi awadaha idan jinin da ya dawo mata ba da tsuhurin ta min bayan tsarki ne wanda yake cikakke nawa ne aƙalla tsuhuri adadin kwanaki nawa ne na 15 yawon ko to idan ya zamanto bayan ta yi kwana goma sha biyar ne ko sama da kwana sha biyar kuma sai jinin ya sake dawowa to fa haidun mu'tanafun to wannan jini wanda ya zo mata ba makwatsin wancan ba ne al'ada ce wanda take sabuwa an gane ku wato kana tsani haidun mu'tanafun kamar yadda mai akhdari ya faɗa wato jinin na biyu wanda ya zo mata jini ne na al'ada sabo ba wancan bane ba makwadin wancan bane wa illa fahuma haidun ma'ana wa illa ma'ana fa illam yakuni thani ba'da tuhurin tamin idan jinin na biyu wanda ya zo mata tsakankanin shi da jini na farko wanda ya doke ba a samu ba wato aƙallu tuhuri ba idan to tsakankanin bai huce sati guda ba ko bai huce kwana goma ba to fahuma haidun da waɗancan kwanakin guda biyu da ta yi da wannan jini wanda ya sake zo mata dukkaninsu haidun jini ne na al'ada guda ɗaya an gane ku yanzu can ta yi kwana biyu yanzu lalle zo mata za ta ɗauke shi a matsayin kwana ne na uku wannan nata ba kwana na farko ba idan ya zama to tsakankanin jinin na al'adan na biyu wanda ya zo mata da jinin na farko ba a samu bararar kwana goma sha biyar in dai ta zarla bata kai kwana goma sha biyar ba shi yasa a cikin akhdar yace wa illa dhumma ila al-awwali wato idan ba a samu ba kwana goma sha biyar shine aqallu dhuhri ko to dhumma ila al-awwali sai a hada wannan nabiyin zuwa na farko din zuwa kwanakin farko shine fatulafiqu hatta tabluga aktharahu to sai ta hada kwanakin waɗannan at-talaffuq shine al-jam'u fatajma'u bainahuma sai ta hada tsakankaninsu hatta ta buluga aktsarahu har sai ta kai mafi yawan adadin kwanakin wato jini na al'ada abinda za ta yanzu a nan jinin takaba ne ko yana yayyankewa ne ya zo mata bayan ta yi kwana biyu tana jini jini ya ɗauki nan bayan ta yi kwana biyar hallo jini ya dawo mata to yanzu wannan jinin idan ya dawo wannan rana ta farko a karo na biyu shine rana ta uku a lissafinta bayan ta yi kwana ɗaya jini ya ɗoki da ya ɗoke bayan kwana hudu hallo jini ya dawo to wanda ya dawo ɗin nan shine rana ta hudu to har sai ta kai adadin kwanakin da ta saba yi na jini na al'ada a cikin kowane wata to idan ta kai wannan kwanakin jinin na al'ada kuma hallo ya ci gaba da zawa to in sai ta yi lissafi ta ƙara kwana uku idan ta ƙara kwana uku jini bai ɗauke ba to yanzu kuma ya koma jini ne na cuta an gane da kyau na'am
فإن زاد فمستحابة وتستغسل نعم وتستسل a wata وتغتسل وتصلي وتصوم أياما قطائه وتوضأ to shikenan fa in zada to idan jini ya daɗu ya ƙaru akan mafi yawan kwanakin da take yi na jini na al'ada ya zamantuwa har ma ya gitta kwanaki goma sha biyar to wannan fa mustahadatun wannan mai jini ce na cuta haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa na Fatima binta Abi Hubaysh anna Fatima binta Abi Hubaysh sa'alat Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة قال لا إنما ذلك إرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي أنغانيكم شيكنا فمستحاضة والنمي جنيتي نشوتا وتغتسل سيتي وانكا watusalli ta ci gaba da yin sallah ta farilla da ta nafila ta yi ta roƙon Allah Allah ta'ala ya yi mata wannan matsala da take tattare da ita wata sumu kuma ta ci gaba da yin azuminta ayyaman ƙiɗa'ihi a kwanakin da jini na al'adan ya ɗauke mata wato ɗau kuma za a take ta idan mai gidanta yana buƙatar ya yi amfani da ita zai yi amfani da ita babu laifi na'am
wa alamatu tsuhurin jufufu awil qassatul bayda'u to shikenan kuma yanzu zai yi bayani game da abin da ya shafi alamatu duhur wato dakakane mata za su gane cewa sun tsarkaka jini na al'ada ya ɗauke musu don su tafi su yi wanka su ci gaba da ibadarsu to shine ya ce duhuri alamata ne kamar yadda mai isiya ya faɗa wa alamatu duhur wato alama ta tsarki alamomi guda biyu ne alama ta farko shine aljufuf wato ke kasar bakin farji ya zamanto bakin farji na ya mace ya zamanto ya bushe misali ta ɗauki tsimma ta saka a gurin ta ga cewa babu komai a jikin shi shine misluhu an tudkhila khirqatan fi farjiha thumma tukhrijuhu jaffan to wannan ta tsarkar kenan sai ta tafi ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta wannan ita ce alama ta farko awil qassatul bayda'u wato ko kuma faral qassa wanda take mai kama da farin alli to wannan ita ma idan ta bayyana ga mace ta ga cewa yanzu daga farjin nata jini wanda yake baki baki ya daina fitowa yanzu ya zamanto wani wani farfarin ruwa ne wanda yake mai kama da farin alli mai kama da lasho to shi kenan sai ta daina yin sala sai ta je ta yi wanka jini ya ɗauke mata ta ci gaba da ibadata wannan alƙassa wato kamar yadda malamai suka ce ablahu lil mu'tada ati wal mu'tada wato shine mafi kaiwa kokuwa ga macen da take ta saba yin jini na al'ada dama kuma ga macen da take mu'tada ce mubtada'a ce na'am wa yumna'u wad'uha قبل غسلها فإن فعل أثم ولا كفارة عليه ويمنع وضعها قبل غسلها to an hana wato mutum ya taki iyalin shi bayan jini na al'ada ya ɗauke mata saboda ta ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin guda biyu ƙabla ha kafin ta tafi ta yi wanka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ko wa yas'alunaka anil mahidi قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ku ƙaurace wa matayenku a lokacin da suke cikin jini na al'ada, kadda ku kusance su har sai sun tsarkaka, ma'ana har sai jini na al'ada ya ɗauke musu. To, idan jini na al'ada ya ɗauke musu Allah ya ce fa'iza ta ɓaharna idan suka yi wanka, fa'atohunna min haitsu amarakumullah wato sai ku je musu ta inda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce ku wato sai ku je ku biya bukatar ku ta inda Allah ta'ala ya umarce ku da ku je ku biya bukatar taku an gane to fa in fa'ala idan miji ya aikata saboda ya ɗauki dogon lokaci tana cikin jini na al'ada dama kullum wato yana so ya kusance ta amma saboda haramu ne mutumin da matar shi tana cikin jini na al'ada wato ya kusance ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mal'unun man atamra'atahu fi duburiha wa mal'unun man atamra'atahu wa hiya ha'idun wato dukkan mutumin da ya je ya sadu da iyalinsa ta kafal addubararta Allah ta'ala ya nisantar da shi daga rahamarsa hakanan dukkan mutumin da ya sadu da iyalinsa a lokacin da tana cikin jini na al'ada shi ma Allah ta'ala ya nisantar da shi daga rahamarsa shi kenan da ya ga waɗannan hadisan yadda suke da kwai zafi to ya ƙi kusantar matar tashi kuma sai ya zama torar da jini ya ɗauke mata babu ruwa a gidan barantana ta yi wanka shi kuma ya ga ba ya iya bayan haƙuri dama kwanan baya kawai ana cikin baddama ne shi kenan ya je ya aikata to asima ya aikata laifi asima ma'ana ya aikata fa'ala isman ya aikata laifi wala kaffarata alaihi amma dai babu kaffara akan shi wato ya tabbata a cikin sunan na abi dawud hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala fi rajulin ladhi atamra'atahu wa hiya ha'idun yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinarin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa game da mutumin da ya je ya sadu da iyalinsa alhali tana cikin jini na al'ada manzo Allah ya ce ya sadaka da dinari guda ko kuma rabin dinari a cikin wata ruwaya Abdullahi dan Abbas ya ce fa idza asabaha fi awwalid dami fa dinarun idan a cikin jinin ne ya same ta ya sadu da ita to sai ya sadaka da dinari guda amma fa idza asabaha fi inqita'id dami fa nisfu dinarin idan kuma ya sadu da ita ne a cikin yankewar jinin bayan jinin ya ɗauke ne ya sadu da ita to sai ya ba da rabin dinari to waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan hadisin al-mahfuz shine ar-rajihu hadisi ne mawqufi ga Abdullahi dan Abbas wato ba hadisi bane marfu'i zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi malam yace wala kafarata alaihi babu wata kafara a kan shi yanzu dai abin da zai yayi laifi shine ya ta istighfari Allah ta'ala ya gafarta mai wannan laifin da yi amma ba za a ce sai ya fudda kasa sai ya hudda kaso kaza ba a cikin dukiyar shi ya bada sadaka na'am
wala ba'asa bil istimta'i bi a'aliha shaddatan 'alayha izaraha wala ba'asa bil istimta'i bi a'aliha to babu laifi miji ya ji daɗi bi a aliha da saman jikin matar shi, shaddatan alaiha izara ha halin kasancewarta tana mai ɗaura jaftanta a tsatsanta, shi kenan sai ta ɗaura jaftanta shi kuma ya yi wasan shi daga saman cibiyarta daga cibiyarta abin da ya sama, wannan ya halitta, kamar yadda na na Aisha radiyallahu anha. yana cikin sahihaini hadith na na Aisha tace kana rasulullah kana rasulullah sallama idza kanat ihdana haidan fa arada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa ara an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yamliku irbahu كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزل في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه نانا عائشة تتي قوة تديدك تكيم تاكسن تي إدن دي تنا تكين جنين الآدة كما أتكين كوانكين تنمى أيكي عليه الصلاة والسلام zai kwana a wajenta ne to ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana umartarta da ta ɗaura jaftanta kuma sai ya rungume ta yi wasa da ita nana aisha radiyallahu anha ta ce wa ayyukum yamliku irbahu kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yamliku irbahu ga hadithin abdullahi ibn sa'ad wanda yana cikin sunan na abi dawud annahu sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال لك ما فوق الإزار عبد الله بن سعد يا تنبي ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace da shi menene yake halitta a gare ni game da iyalina idan tana cikin jini na al'ada manzo Allah ya ce kana da damar ka yi wasa da abin da yake saman jafto idan ta daura jaftanta shikenan sai ka yi wasa da gangan jikinta babu laifi na'am
ولا نعم وتجبر الكتابية على الغسل بزوجها المسلم مم.
والهائل تحيل فإن تجاوزت والحامل والحامل تحيل فإن تجاوزت على عادتها فالمشهور عن ابن القاسم إن كان بعد ثلاثة أشهر تمادت إلى خمسة عشر يوما مم.
وبعد ستة أشهر عشرين يوما مم.
وأجراها المغيرة وأشهب مجرى الحائل shi kenan وتجبر الكتابية على الغسل لزوجها المسلم وتجبر الكتابية أنا تيلستا أهل الكتاب كرستا كوبا يهودية أنا تيلستا على الغسل أكن تيوان كان ينكي ورجنين الآدة لزوجها المسلم wanda take kalkashin igiyar auren mijinta wanda yake musulmi ya halitta dama musulmi ya auri mace wanda take ba musulma ba idan ahlul kitabi ce kirista ce ko ba yahudiya ko to shikenan yanzu idan ba yahudiya wanda take kalkashin igiyar auren musulmi idan ta yi jini na al'ada bayan jini na al'ada ya ɗauke mata to sai a tilasta mata wajibi ne ta yi wanka an gane ko wajibi ne ta yi wanka na yankewar jini na al'ada to amma abin da ya shafi idan ya sadu da ita ta yi wanka na janaba wannan idan ba ta yi wanka na janaba ba ma to saboda ita dama ba musulma ba ce yana sai a kyale ta amma dai wanka na yankewar jini na biki sai a tilasta mata sai ta yi shi na yankewar jini na al'ada da kuma jini na biki na'am wal hamilu tahidu mace wanda take mai ciki tana yin jini na al'ada mace mai ciki tana yin jini na al'ada an gane ko aktsarun nisa'i idza kunna hamilan fala yahdna wato mafi yawan mataye idan suna da ciki ba sa yin jini na al'ada wannan shine yawancin mata to amma ana samun shawaz wanda suna da cikin ma kuma jini na al'ada ya zo musu to shine yace mace wanda take mai ciki ita ma tana yin al'ada فإن تجاوزت على عادتها فالمشهور عن ابن القاسم إن كان بعد ثلاثة أشهر تمادت إلى خمسة عشر يوما تو فإن تجاوزت معناه فإن تجاوزت الحامل على عادتها idan mace mai ciki ta wuce al'adarta wanda ta saba yi kafin ta ɗauki ciki a da kafin ta ɗauki ciki jini na al'ada in ta zo in ya zo mata kwana shida take yi shi ne yanzu bayan ta ɗauki ciki ta ga jini kuma sai ya huce kwana shida to fal mashhur wato mashhuriyar magana wanda aka rawaito ta an ibn al-qasim daga wajen malam dan qasim abdurrahman dan qasim dan khalid dan junada al-misri in kana ba'da thalathati ashhurin wato idan wannan jini da ya zo mata bayan wata uku ne da ɗaukan cikin nata bayan cikin ya kai ɗan wata uku ne da abin da ya sama zuwa wata biyar to tamadat sai ta zarce ta ci gaba da lissafi ila hamsata ashara yawman har ya zuwa kwana goma sha biyar wato yanzu idan mace tana da kwai ciki in dai cikin bai huce wata uku ba hukuncinta tamkar wato ba ta da ciki ne idan jini na al'ada ya zo mata in ta huce adadin kwanakinta wanda ta saba yi na al'ada za ta ƙara kwana uku ne idan ta ƙara kwana uku jini bai ɗauke mata ba shi kenan za a je a nemi magani ne ita mai jini ce na cuta to amma in dai cikin nata ya huce wata uku ya shiga wata uku hud- wata hudu wata biyar to shi kenan yanzu hukuncinta ya canza da hukuncin lokacin da ba ta da ciki shine in jinin na al'ada da ya zo mata a kwana shida take yi a da shi kenan sai ya wuce kwana shidan nan yanzu za ta yi lissafi ne kawai ta yi lissafi har ta kai kwana goma sha biyar ladda ta kai kwana goma sha biyar jini na al'ada bai ɗauke mata ba shi kenan sai ta gaya wa mai gidanta ta ce to wane ba ni da lafiya a nema min magani ko kuma ta gaya wa iyayenta idan a gidansu take a nema mata magani saboda wannan matsala ce an gane wa ba da sittati a shuhurin ashirin yawman to idan kuma jinin da ya zo mata bayan ma har ta yi wata shida ne cikin ya kai wata shida da abin da ya sama da wata shida tana dauke da ciki na wata shida ko wata bakwai ko wata takwas jini na al'ada ya zo mata to za ta zauna tana lissafi idan har ya huce adadin kwanakin da ta saba yi a al'adance kafin ta ɗauki ciki kwana shida da ta saba yi to idan har ta huce waɗannan kwanakin to za ta yi lissafi ne kwana goma sha biyar har ta kai ishirin na yawon kwana ashirin daidai an gane ko to da ta kai kwana ashirin idan jini ya ɗauke to falillahi alhamdu idan kuma jini bai ɗauke ba bayan ta kai kwana ashirin shi kenan sai ta gaya wa mai gidanta a nema mata magani saboda matsala ce wannan ta same ta ba wai jini na al'ada ba ne yanzu ya huce ƙarfin jini na al'ada wa ajrahal mughiratu wa ashahabu mujiral ha'ili al'imamu mujira ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya da malam ashahabu wanda shi ma dai ambatan shi ya gabata a baya ko to waɗannan manyan malamai guda biyu sun gudanar da mace wanda take mai ciki mujiral ha'ili magudanar mace wanda take ba ta da ciki wato hukuncinta suka ce duk ɗaya ne da macen da ba ta da ciki idan lokacin da ba ta da ciki idan jini na al'ada ya zo mata tana kwana biyar ne to yanzu bayan ta yi wata tana da ciki dan wata ɗaya ne dan wata biyu ne dan wata uku ne dan wata biyar ne dan wata shida ne dan wata tara ne idan jini na al'ada ya zo mata in ta yi kwana biyar jini bai ɗauke mata ba kawai kwana uku za ta ƙara idan ta ƙara kwana uku shi kenan kawai sai a ci gaba da lissafi wanka za ta yi ta nemi ta gyara jikinta an gane ku shine malam mujira da malam ashhab su suna ganin cewa hukuncin ta ɗaya da lokacin da ba ta da ciki ba wani zancen a ƙara mata wani lokaci sha biyar ko kwana ashirin da sauransu wannan fatawa ce ta malam abdulrahman ɗan ƙasu wato kenan duk fatawar da muka ɗauka akwai magabata a kanta fatawa ta farko ita ce fatawa ta abdulrahman ɗan ƙasu wanda shi kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan ɗaliban al'imamu malik watakila ya jiyo maganan nan daga wajen malaminsa al'imamu malik sannan kuma su ma waɗannan manyan malaman guda biyu su ma suna da kai wata mahanga wanda ya sa suka faɗi wannan magana din na'am faslun fin nifasi wa sahihu anna aktsara nifasi yu'tabaratu bil awaqidi ma lam tujawiz 60 yawma wa za'na shikenan faslun rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allahu subhanahu wa ta'ala fin nifas wato a cikin hukunce-hukunce wanda yake da alaƙa hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da jini na biki idan aka ce an nifas wato shine jini wanda yake fitowa daga farjin macen da za ta iya ɗaukan ciki a al'adance saboda dalilin aihuwa bi sababil wilada an gane ku wannan shine abin da ake cewa annifas wa sahih malam yace as-sahihu wato ingataccen zance anna aktsaran nifasi mu'tabaratun bil awaid wato haƙiƙa mafi yawan adadin kwanaki na jini na biki mu'tabaratun wato abun lura ne bil awa'idi wato da al'adodi an gane ku ana lura ne da shi bil awa'id wato da al'adodi na mata wani gurin al'adarsu ta sha bambam da waɗansu gurin a wani gurin mace za ta yi jini na biki kwana goma wani gurin za ka ga kwana sha biyar wani gurin kwana ashirin wani gurin kwana talatin wani gurin kwana arba'in to amma dai zai magana akan aksaruhu malam tujawiz 60 yauman matukar dai bata huce kwana 60 ba wato za a yi lissafi ne matukar dai ba huce wata biyu ba amma radda aka ce an ƙara kwana ɗaya akan wata biyu to yanzu an fita daga cikin jini na biki an shiga wani jinin na daban an gane yawwara na'am wa zahiru annal mukallila annal muta أن المتخلل بين الوضعين حيض وقيل نفاس فتضم إليه ما بعده to shi kenan malam ya ce wa zahir mabayyanin zance annal mutakhallila bainal wad'aini wato haƙiƙa jini wanda ya zo shi tsakankanin tagwayo guda biyu shine alwad'aini at-tawamaini tsakankanin tagwayo guda biyu haidun wannan jini ne na al'ada an gane ko idan mace ta aihu da sahi kuma da mai ta hallo ta ƙara aihuwa to jinin da ya zo tsakankanin jini na yaro na farko kafin a ihi yaro na biyu wannan jini ne na al'ada ba jini ba ne na biki an gane amma wannan hwa magana ce ta waɗansu daga cikin malamai waƙila nifasun waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba jini ba ne na al'ada jini ne na biki fatadunmu ma ba dahu ilaihi wato tana haɗa jinin da ya zo shi bayan an aihi yaro na biyu ilaihi zuwa ga jinin da ya zo tsakankanin aihwal yaro na ɗaya zuwa yaron na biyu an gane wani za a ga cewa tagwayunwa ba wai sai wanda aka haifa rana ɗaya ba wani za ga tsakankanin shi da ɗan uwan shi ya kai kusan sati guda ma Hassan da Usaini tsakankanin su da yanna na Fatima radiyallahu anha akwai tazara akwai watanni ba wai kwana ɗaya bane ko kwana biyu to to shi yasa ya zama to an samu wannan maganganu na malamai akan shi waɗansu suna ganin cewa idan jini ya zo bayan mace ta aihu bata wuce kwana uku ba lura ta ƙara aihuwa to wannan jinin za a ba shi hukuncin jini ne na al'ada ko za a ba shi hukuncin jini ne na cuta jini ne na biki to shi ne waɗansu suka ce jini ne na al'ada waɗansu suka ce a'a jini ne na biki to ya ce wa zahiru annal mutakhallila bainal wad'aini haidun wa qila nifasun waɗansu daga cikin malamai suka ce jini ne na biki fatadummu ma ba'dahu tana hada jinin da yake bayansa jinin da ya biyo bayansa ilaihi zuwa ga wannan kin jinin na'am wa taqdi al-ha'idu sawma lis-salata Mm.
wa nufasa'u mithluha fima yajibu wa fima yajuzu wa yamtani'u wallahu a'lam wa taqdil ha'idu as-sawma al-ha'id mace wanda take jini na al'ada wa taqdi as-sawma tana shan adadin kwanakin azumin da ta sha a cikin wannan jini na al'ada ta idan cikin watan ramadana ne da ta yi jini na al'ada kwana biyar ne ta yi ta ajiye azumi to wannan azumin bayan ramadana sai ta rama shi amma lassalata ba za ta rama sallah wanda ta sha ba a cikin waɗannan kwanakin saboda ita sallah takthuru fi takthuru wato tana yawaita a kowace rana za mu ga cewa sau biyar ake yin ta in aka ce a kowane wata kuma mace idan ta ji jini na al'ada ko da kwana biyar ne sai ta rama sallah ta lokaci ashirin da biyar abin akwai wahala kenan to shine yace wa taqdi al-ha'idu as-sawma lis-salata kamar yadda yake cikin hadisin Mu'adha wanda ta tambaye na Aisha radiyallahu anha wan nufasa'u mithluha fi ma yajibu wa fi ma yajuzu wa yamtani'u wallahu a'lam wan nufasa'u malam yace mace wanda take mai biki mai jini na biki mithluha kwatamkacinta ce ma'ana mithlul ha'id annufasa'u wannan ba mata masu jinin biki ake nufi mace mai jinin biki ba jam'i bane an gane ko mufradi ne mithluha ay mithlul ha'id misalin mace ce ce wanda take mai jini na al'ada fi ma yajibu cikin abin da yake wajaba akan mace wanda take mai jini na al'ada idan jini ya ɗauke mata ta yi wanka ko to haka nan mace wanda take mai jini na biki idan jini ya ɗauke mata wajibi ne ta tafi ta yi wanka wa fi ma ya juzu da kuma abin da yake halitta ga mace wanda take mai jini na al'ada ta aikata to ya halitta ita ma mace wanda take mai jini na biki ta aikata shi irin abin da ya shafi karatun alkur'ani irin abin da ya shafi mace za ta iya cin abinci da rana a cikin kwanaki na ramadana macen da take cikin jini na al'ada to haka nan idan tana cikin jini na biki za ta iya cin abinci a cikin kwanaki na ramadana da rana wa yamtani'u da kuma abin da yake hannuwa ga mace wanda take mai jini na al'ada ta aikata to haka nan mamnu'i ne mace wanda take mai jini na biki ta aikata shi misali irin abin da ya shafi sallah mace wanda take mai jini na al'ada haramu ne ta yi sallah a cikin kwanakinta na jini na al'ada to haka nan mace wanda take mai jini na biki haramu ne ta yi sallah a cikin kwanakinta na jini na biki haka nan mijinta ba zai je ya take ta ba haka nan kuma ba za ta yi azumi ba da sauransu wallahu a'lamu Allah subhanahu wa ta'ala wato shine mafi sani abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik